na iyaye Allah madaukakin sarki nake roƙo ya taimaki malam ya daidaita harshen sa Allah ya azurta shi da faɗin daidai mu amfana da abin da za mu ji Allah ya kare shi daga kowane irin kuskure shekana tafaddal mashkuran matura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وسلم أما بعد mai girma shugaban wannan ƙungiya ta izalatu bida ko ikamata suna wannan ƙungiya mai albarka ƙungiya wadda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta samu nasara na wato nasarar da babu wanda zai iya kididdige ta sai Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Sheikh Abdullahi Balalau Atizahullah masu girma diji na wannan ainihin abin nan ƙungiya alhaji lau
ambasada Muhammad Ibrahim wadan hada sunan na shugaba masu girma shugabanni gaba daya a yi mini afuwa high table da manyan abinan malamai yan uwa almajirai yan uwa na yan agaji da yan jarida ne ma ina sake jaddada gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi kamar yadda shugaba yayi shugaba ne nan na ina da yakini ba zai kuskure ba ni ma ina ka fara wa da jaddada godiya ga madaukaki Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjina da girmamawa da su dace da shi bisa wannan rahma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya sake maido mu daidai wannan lokaci a inda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban ilimi ke yin ƙoƙari iyakacin ƙoƙarinsu domin wato hora kumandojinmu waɗanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muke tura su da farin saƙo, saƙon da babu kamarsa zuwa ga ɓangarori daban-daban yanzu ba zan ce nan Najeriya ko Afirka ba na duniya baki ɗaya, wato saƙon bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda muka fi sani da tafsiri ba ga da wasu ‘yan saƙo. da za ka jinjina ka ce sun girma cewa lallai suna ɗauke da saƙon da babu kamar shi yadda waɗanda za su tashi daga inda suke a tura su su tafi can su tafi me suka je sun je ne su karanta ayoyin Allah su ainihin yi bayani akan ayoyin nan da Allah subhanahu wata'ala tun daga kan bayanin aƙida har zuwa bayanin mu'amaloli da makamantan ire-irensu waɗannan baƙi waɗannan ‘yan saƙo Allah muke roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka ya ƙara musu albarka ya ƙara musu ɗaukaka ya cika mizaninsu da lada na alkhairi mizani irin na jihadi jihadin ma wanda yake ainihin ƙololuwa wa zirwatu salamihi aljihadu fi sabilillah batun da'awa yana kan gaba a cikin tsarin jihadi musamman fasara ayoyin Allah subhanahu wata'ala waɗanda ke cike da wa'azozi daban-daban da shiryarwa wanda cikin yardar Allah subhanahu wataala duk inda ake karanta wannan in Allah ya so ya yarda shaydanu ba su a- aure mala'ikun rahama suna nan tattare Allah kadai ya san irin albarkar da majalisin tafsiri yake ainihin abin nan aifarwa a cikin wannan ƙasa ko waɗannan ƙasashe namu Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da aljanna kamar yadda kuka zo lafiya Allah shi maida ku lafiya ‘yan uwa, shugaba ya yi bayanai, ba ni so in yi ta maimaiti, amma ba zan gushe ba sai na jawo hankalin dukkan masu tafsiri. Batun maganar akida, batun maganar akida ana wasa da ita, ya zama wajibi duk wanda ya tafsi tafsiri ya ainihin wato sanya batun bayani akan akida yana da muhimmanci sosai ba mu da wani ainihin bambanci idan ba mu tsare akidan nan ba yau ana wasa da ita a wurare daban-daban kasuwanci a wurin ainihin hatta a cikin gidaje da makamantar ire-irensu na ɗaya kenan na biyu wani babban bala'i da ya shigo mana a cikin wannan ƙasa tamu don allah a ɗauki abin wato a rubuta kada a rika mantawa ina so kafin in faɗi zan yi ku tambaya don Allah mu ne al'ummar musulmai ahlus sunnati wal jama'a shugaba suwaye manya suwane ne manya a cikin al'ummar musulmi sarakuna masu kuɗi masu mulki malamai ko haka ne ko ba haka ba to don girman zatin Allah a yau a Najeriya ku faɗa mini malamin da ba a sanyawa a gaba ana zage shi ana sukan shi a sa hoto ana suka ana cin mutunci da makamantan ire-iren su shin don Allah wannan musulunci ya yarda da wannan tambaya ne nake da Allah kai ka ta mallam musulunci ya yarda da wannan sunnar annabi ta yarda da wannan idan yau ya kasance maluma ake tsinewa ana suka ana cin mutuncinsu to don Allah ina so ku faɗa mini waye kuma mai martaba hatta waɗanda kuke ji ana cewa masu martaba ƙarya ne ake su ma aka fi zagi ‘yan uwa musulmi a ɗauko don rusa’ tun daga bayanin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah da bayanin maluma a rika karantar da mutane maluma ba a tsine musu idan kuka tsine wa maluma suka lalace al'umma ta rushe gaba daya maluman nan da an haife ka kuma da mini wa ake kira duk mutum sarki ne shi a'a shugaban kasa ne inda yana an basu shi musulmi musulmi ne don Allah da an da an haɗe shi yake wake kira maza maza malam yazo ya mishi hulba yazo ya kwankwasa kunnuwansa da aqida kiran sallah da ikama yayi mishi addu'a to don Allah ina son izi yau din nan babban sarki yana tafiya ko wani babban shugaban kasa amma musulmi ne yana faduwa ina so ku tarbe ku don Allah su ake fara nema su ake fara nema su je wurin hatta ƴan uwan shi da ƴaƴan shi da baya suke ja a kira liman a kira malamai amma yau su ne abin da ku duba abin da yake faruwa a social media don Allah don girman Allah wakilanmu masu tafsiri waɗanda ke ɗauke da tuta ta ƙalar lahu ƙalar rasulullah don girman zatin Allah ku yaƙi wannan mummunan aƙida idan wannan abu ya ci gaba al'ummar mu ta lalace Allah ya sauwa ina son a ƙarshe kamar yadda na ce ba ni son in maimaita bayanai saboda shugaba ya riga yi bayani a ƙarshe ina son don Allah mu ci gaba da addu'a Allah ya azuta mu da ikhlas wallahi duk abubuwan da da muke yi din in babu ikhlasi mun shiga uku daliban ilimi mu yi wa junan mu nasiha akan ikhlasi mu guji neman shuhura mu guji batun a ce wai ka iya mu guji batun bibiyar bibiyar kudi bibiyar kudi kana malami kana fassara alkur'ani cewa abinda Allah ya rubuta maka arzikin mutum yana bin shi a guje tamkar yadda ajalin shi yake bin shi amma mutum ya je ya zubda mutuncin shi wai saboda neman kuɗi ya ɓata ɗan uwan shi don girman zafin Allah mai haƙuri akan wannan akan wannan mun samu bala'i yanzu idan aka kiraye mu ana so a tattauna matsala matsala wadda take muhimmi a ƙasa da an ce ana kiran malam wani da malam wani da za ka gani a social media ko an tafi neman kuɗi an tafi neman dala an tafi neman kuɗi idan malamai ba su je irin wannan taron ba ku faɗa mini me za a kulla aure me za a kulla aure waɗannan bayan Allah da Allah ya taimake mu da su yau da sunan su ne shugabanni a ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna babu abin da ke tsakaninmu in ba mu musu addu'a abin da suka yi ba daidai ba wanda tsakaninsu da ubangijinsu in kuma za mu yi musu addu'a to za mu ci gaba da nema musu gafara soke-soke da habaice-habaicin da makamantarsu ba ɗabi'a ba ce amma ta shiga cikinmu ta yi katutu don Allah malamai masu tafsiri a faɗa mana gaskiya a karantar da mu wannan ba daidai ba ne ka zatawa ɗan uwanka alheri zannu lilmu'mini na khairan ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi wannan samina lafiya a gama lafiya duka waɗanda muka azawa nauyin gabatar da faifas muna roƙon Allah ya musu jagora Allah ya ba su ilimi ya ilimtar da su abin da dama ba su sani ba yayin da suke karantar da bayanka ya Allah waɗanda za su ɗauki saƙonni su ainihin je su bayyana wa al'umma. Allah shi albarka amin. Allah ya sa a yi lafiya, a gama lafiya, duk abin ki ya Allah muna roƙonka ka koda mana shi. Duk abin so Allah ka tabbatar da shi. ‘Yan social media wannan fagen kuna da rawar da za ku taka a wajen tabbatar da yaɗa duk alkhairan da ake tattaunawa. Da ainihin kare da tunkuɗe sharrin da ake ƙoƙari a jingina ina fatan don Allah don girman zatin Allah ku yi abin da kuke iya don me don kawar da wannan ainihin abin da bala'i Allah ya sauke yawa muna san kuma wani abu wanda yake da muhimmanci masu girma masu girma 'yan uwa abinda duk za a karantar a nan amana ce shugabancin ƙungiya ya ɗora mu dukkan jihohi waɗanda suka yi alhamdulillah inda dama sun zama wasu ainihin abubuwa muhimmai su je su sake waɗanda ba su yi ba ga darussa za ku ɗauka ku je ku haɗa da abin naku don Allah kada a bari Ramadan ya shiga ba tare da an yi ainihin abin wannan samina. Sakonni kamar yadda za ku gani a tafik da aka rubuta suna da muhimmanci sosai. Don Allah muna fatan kuna ɗaukan darasi a nan a zuciyarku kuna ainihin kula da cewa za ku koma ku je kuma ku yi wa ‘yan lokal gamman da makamantarsu Allah shi yarda. Na'am, muna godiya, Allah subhanahu wata'ala ya sa gama lafiya. Shugaba muna godiya kwarai da gaske da wannan ainihin karanci da aka yi mana aka zo aka bude wannan abin zama cikin yardar Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka da jan mun gode kwarai Allah subhanahu wata'ala ya sa a gama lafiya. Assalamu alaikum. wa rahmatullahi wa barakatu ban dai gobara
Masha Allah bayani kenan takaitacce daga bakin daraktan da'awa shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa fadilatu shekhu dakor yakubu musa hassan katsina sauti sunna an ga ina ta tartarbewa wanda ke nesa yake ji in akwai yan gaba dai gaba dai suna iya masu ce sai gari ya waye irin yadda suke jin sautin malam mu mun san abin da muka sani Allah ya ƙara wa malam lafiya a karamakalla yadda muryan nan take da sautin nan yake ake jin shi ko'ina muna fata dukkan jikinka Allah ya ƙara maka lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara nisan kwana Allah kuma ya saka da alkhairi kamar yadda shugaba ya faɗi shugaba ya hutar da mu wajajen faɗaɗa bayani shugaba ya ce idan mun koma can wancan ɗakin tara ya ce su ma ƙasa za su zo su zauna su yi saurare don haka na hangi manya-manyan malumanmu dakkoci duk malamanmu ga suna ina hangen su kowane ya samu ya zauna a kan sabo saboda abin da ya kawo shi Allah ya saka da alkhairi bari in yi amfani da wannan dama in gayyato darakta na samina na kungiyar jama'a zarar da bid'a wa iqamatu sunna na kasa